أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه من أشكل تفرق الأسواق كراتونة 34 bayan dawowa daga wutan maulidi shafi na ɗari da saba'in da hudu matsala ta goma sha uku idda alamunta sai wudanta more ya da'awar anna hadisa cewa hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawda akwai wasu mutane da za su gangare wa tafki na daga cikin sahabbai na hatta idza araftuhum har idan na san su na gane su ikhtalu judini sai a cudan wato sai su ikhtilaji duni wato kuma bayana fa aqulu sai in ce ashabi ashabi mana ashabi abokaina sahabbaina fa yaqulu sai ce la tadri ma da su adaka wato fa yuqalu sai a ce ya rasulullahi ma la tadri ma da su adaka baka san me suka fara bayan ka ba wannan hadisi bukhari ya rawaito shi hadisi na dubu shida da ɗari biyar da tamanin da biyu musulun ma ya rawaito hadisi na dubu biyu da ɗari uku da hudu to shi ɗan tabora sai ce in ma an ya kuna fi mu'awiyata wa jama'atihi ko dai waɗannan da za a kore daga tafkin manzon Allah ko dai sai na mu'awiya da jama'arsa ne wa in ma an ya kuna fi abi bakar siddiqi wa jama'atihi ko kuma sai na abubakar siddiqu ne da jama'arsa wannan shi ne abin da ya faɗa da bakinsa cewa dai ko ɗayan biyu ne ko dai sai na mu'awiya ko kuma sai na abubakar wayyaz billahi wa qad qala aidan har ila yau ya ƙara faɗa fi risalati a cikin wata risalarsa mai suna idan kana da anbiya wa awaman shafi na hamsin da biyar yake cewa fa hunaka man qatalu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita aya ko da suka yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sallu wara'ahu a wato suka yi sallah wa sallu wara'ahu suka yi sallah bayan manzon Allah wa hajju suka yi hajji wa kana masiruhum ila nari kuma yadda yan wutan kama fil bukhari wa muslim kama yadda zuwa cikin sahih bukhari da muslim sun makala ya faɗa dai a cikin littafin sai sai wata watar ahadisu man baddalu ba'dahu ai hadisan wanda suka canja addini bayan manzon Allah sallama ya zama hadisai ne mutawatirai sai ce wa ahlun naharwan da mutanen naharwan wanda su ne hawarijawa da sayyidina ali ya yake su wa sufin da mutanen sufin wanda fari'i ne guda biyu kamar da aka sani wa amsalun da kuma misalansu wa hadha allazi ila akhiri haidu karshen maganar sa wa hadha allazi ja'alahu yaqulu wannan yasa shine dalilin da yasa yake cewa aktaru sahabati yusaquna ila an-nar mafi yawan sahabbai wai za a kora su zuwa wuta wa iyad billah to wannan kamar da aka sani kusan shine abu wanda yake mafi girma da yan shi'a suka rike shirashirawa wanda shi wannan ɗan tamori ya ɗauko zancensu yake yaɗawa a cikin al'ummar musulmai kuma a wato dalilin su kenan na cewa duk sahabbai sun yi rida suka ce banda mutum hudu zuwa biyar irin su miqdad dan aswad irin su salman al-farisi irin su sayyidina aliyu irin su ammar ibn yasir mutum dai hudu zuwa biyar suka ware su ne kadai wanda ba su yi rida ba kaga nan wajen ba ba sayyidina abubakar kenan ba sayyidina Umar ba sayyidina Usman su a gurin su duk wayannan sun yarda da kuma kunzumin sahabban manzon Allah saboda anan ga irin abin da shi wannan dan tabore yake faɗa a wancan lokacin kafin ya bayyana irin abin da yake bayyanawa a yau eh saboda a muna fatan Allah ya mana magani to aljawab amsa kan wannan magana ko in ci kan wannan hadisi da ya zo ya cakuɗa magana لقد تعجبت جدا نايم ماكي قري من رؤية هذا البيان في رسالتي na daga ganin wannan bayani a cikin wannan risala tasa wata risala ce wai gashi na kasa ko wa hadhihi risala ita wannan risala tasa wanda yake kiranta idza kana al anbiya wa awaman wanda yake cewa ba ya masa raddi ba to bai duba rakau bane ba da ya duba rakau da ya huta dan duk an bita sako sako a mata raddi ga ɗaya daga ciki wannan takarda wannan littafi nasa mai shafi 60 ma sigari hajamiha tare da karancin wato a wato wato ibata ma'ana littafi ne dan karami faqad katabaha ya rubuta ya rubuta littafin ne kazafan yana yin kazafi ala sheikh sheikh hausa shi shi mai hula kamar da aka sani wa huwa ya alamu shi ya sani wa ya atarifi da zalika ya yi itirafi cewa wannan abin da yake zargin shai shai da shi ba haka bane ba wa ya atarifi ya furta da haka ma wala qadara dattu al muntasib ne masa raddi wa qultu lahu na kuma gaya masa da ya karo kitabu bai yawmal qiyamati bayna yadi rabbil izza zai karanta wannan littafi a ran alkiyama a gaban ubangiji dama kuma Allah ya ce kira kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba to wannan ya ishi mu wallahu ala za walhamdulillah ala zalika godiya ta tabbata ga Allah bisa haka ka kaka mutum ka ce shi yaje abu kaza sannan kuma kai da kanka san ba shi yayi ba su ma yaran naka masu hankali sun tabbatar da haka domin lokacin da suka danna ka danna muryarsa kace kuma ga muryar shi shi ga abin da yake cewa ya saba da waccan magana wanda ya tabbatar da cewa kaga kai da kanka ka san cewa me magana nan daban-daban ne da kuma sai ka buka ce ai duk ɗaya ne baki ɗaya to wannan talwini da ake da sauransu akwai lokaci to a wato li'anna ahli sifin fariqani ai su mutanen sifin farki guda biyu ne fariqun ma aliyin karramallahu wajhahu akwai jama'a da suke tare da sayyidina aliyu Allah ya karrama fuskarsa wa fariqun ma muawiya radiyallahu anhu da kuma jama'a da suke tare da sayyidina muawiya Allah ya dirisu faman ta'ammala kalamal muntasibi wanda ya izina da zancen wannan dan tamoye yara annahu lam yumayyiz ayyal fariqain minhuma yadkhulun yadkhulun nara bai bambance wani fariqi ne a cikin wayannan jama'a ne za su shiga wuta ba sannan me yake ta yace wa ahlan naharwan wasfil da mutanen sufin mutanen sufin kowa jama'a ji ne jama'a sai na ali da jama'a sai na muawiya to sai sai gaba ɗayan su sun yi sallah bayan manzon Allah sun yi hajji kuma wa kana masiru ila nari yan wuta ne to a nan wajen a fariqu muawiya ba mu gane wanne ne da su shiga wutar ba a fariqu muawiya ta an fariqu ali radiyallahu anhuma jama'a sayyidina ali ne ko ko jama'a sayyidina muawiya fa inna kalamahu hadha domin wannan manzon nasa ya ja'aluhu ma ma'an finnari ya sanya su gaba ɗaya a cikin wuta kenan wa nanu naqulu la wa alf la mu kuma na cewa a'a da kuma guda dubu na a'a bal qala Allahu fihima Allah ta'ala ya faɗa a cikin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya wa fi sahabati durran da sauran sahabbai baki daya yace wa kullam wa adallahu alhusna duka Allah ya musa alƙawarin alhusna yace aljanna wa qala aidan kuma ya faɗa ha ila yau yace innal ladina sabaqat lahum min alhusna wa innan da muke musa alƙawarin aljanna aya husna ulaika an hamu ba duna an nesanta su gabar wutar jahannama la yasma'una fiha ba za su ji wurin wutar jahannama ba wa hum fi mashtat anfusum khalidun suna madawwama a cikin abinda wato ran su ya sha'awa zuwa gare shi wa amma hadha hadisu allazi yatashaddaqu bihi amma wannan hadisi da yake cika baki da shi huwa hadisun sahihun muttafaqun alayhi hadisi ne ingantacce kuma an yi tafaki kansa bukhari da muslim sun hada kansa kama sabaka kamar yadda ya gabata to aka ga nan wajen ya kamata jama'a mu gane tun muna yan islamiyya dai da an ce rawawul buhari wa muslim buhari wa muslim suka rawaito mun san magana hadisi ya tsallake ko kusa kada wani ba gidaje yanzu zai ji hankalin wasu su dauki wannan wani al'amari daban kuma duk lokacin da mun sha faɗa a baya duk lokacin da wani zai nakadin wani abu to ana kallon sa shi a wannan me mustawansa a wannan bangaren ayan gane ko yawwa me mustawansa yanzu mutumin da ya zo professor yana magana na jami'a kawai sai wani yaro wanda yake a naziri amma yana da kwakwalwa ko ina naziri sai ya ya ce da malamin jami'an nan bai zira abin da yake faɗa ba zala yanzu wannan shilafi ne wanda ya lawa zumi na nazari ai wani su kullu ilafin ja mu tabaran ko ba ko ne lafi ake sabayin da shi ba illa ilafin lawa zumi na nazari sai wanda yake da hazzi na abin tsokaci a ciki to sannan sai a kalla sai a ce eh wannan sai a ce ikhtalafa al-ulama ko ba haka ba amma ba za ta in kana profesa wa dalibin nazari ba kaga wannan ya zama ba ta lokaci ashe komai ana aunawa sai a ga wai kai tukunne me matsayinka a wannan bangaren idan kai magana kan qur'ani qur'ani bai tuka ba qur'ani kaza sai ta wai tukunna da kata izu nau ka da ta qur'ani ko ba haka ba ko yi masu cewa wata ku musibatan la tusiban allazi zalama minkum hasisa kaje ba dalala da wai irin wayannan mutanen su za su ce wai qur'ani bai tuka ba ko su dinga suka a cikin alkur'ani ko su ce hadisan manzo Allah ba su da wani ba ba su da wani ba ko sahabbai ba su da to waye kai tukuna cikin ilimi a bangaren a bangaren tukunna to haka wannan Allah ka mana magani Allah ya gyara to a saboda haka Allah ya tabbatar da sabon manzon Allah gaba da su yan aljanna ne ba su ba wuta Allah ya ce la yasma'una hafisaha ba za su ji to shikenan muna magana kan hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito hadisi ne ingantacce ko walakin sai dai la yusanidu ma zahaba ilayhi baya taimaka masa kan abin da ya taba kansa na sukan sahabban manzon Allah na cewa sahabbai yan wuta na waye waye da sauransu la'anna al-ma'lum min sha'ni sahabatul kiram domin abin sani na daga sha'anin sahabban manzon Allah masu girma wa sana'illahi wa rasulihi alaihim da kuma yaban da Allah yayi da yaban da manzon Allah yayi alaihim gare su huwa allazi yaj'aluna nastaqbilu hadhihi al-ahadisa mutma'innina wannan yasa zamu karɓi wannan hadisai muna masu nutsuwa annaha la tamassu sahabata radiyallahu anhu cewa ba ta taba mutum sahabban manzon Allah gaba ɗayan su Allah ya gare su anan wajen mun yi wadu'u zahiri mawdu' al-mudmari ko don an ce la'an al-ma'lum ma'luma min sha'ani sahabati kiram wa sara'i Allah wa rasulihi alayhi huwa allazi yaj'aluna nastaqbilu hadhihi al-ahadisa mutma'innina annaha la tamassu sahabata radiyallahu anhu kaga muqtada zahir sai a ce ne la tamassuhum radiyallahu anhum domin ne zikirin ambaton su ya riga ya gabata a baya wa hum allazina rawaw hadhihi alahadisa su dai sahabban fa da ake zagi jama'a ku jira wani abu dan Allah da annabi su sahabban da ake zagi su ne mun karwato hadisan an annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wa hum a'lamu bi muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma su suka sani me annabi yake nufi da wannan manzon nasa faƙar sami uha minhu sun ji wannan zance daga bakin manzon Allah sun marawauha suka rawaito ta mutma'inni na annahu la yaqsuduhum wa la ya'nihim saboda suna da idimi nan cewa kwata kwata annabi ba da su ke nufi ba ba kuma su ike la'akarin cewa su ne masu wannan aqida ko su ne wanda aka ce za a kore su daga cikin tafkin manzon Allah ba an gane ko walam yadur fi ahadihim wala ahadi man tabahu min at-tabi'ina ayyidul hawl ahadithu ma'ana ba samu wani sabani ko wani musu akan wa'annan hadisai misali a ce an ji labarin Abdullahi bin Abbas ya ce da Anas dan Malik kai ake nufi an gane ko ko kuma sai na ya ce sai na Mawiya kai ake nufi ba ji wannan ba tun sabon manzo Allah gaba daya tabi'i tabi'ai ma da tabi'an su ba ji wannan ba kwata kwata ga bakin su wala qala al ulama minhu malamai sun ciro wannan hadisi daga wa'annan sahabbai duna an yabu dariban nasu fi sha'ani ba tare da mutane sun rarrawa a cikin sha'anin ta ba hatta ataru usa ahlul bid'ah har sai da jagororin ma'abota bid'a suka zo wal batili da masu barna fa bada u yusiruna shubhata haulaha a shubhata haulaha suka zama suna yada shubohi haulaha a game da wayannan hadisai wai awwiluna hali nasr aqidatihim suna tawilinta dan su taimaki aqidarsu abun mamaki wanda yace maka ai sabon manzon Allah yake nufi malamai su riga sun gama jawabi mune wa Allah godiya muna da salaf muna da magabata ai gane ko amma idan mutum ya ga ya kai wani matsayin da za a iya wata magana da shi to shi ma sai gaya mana me ya salafin sa ina da salaf malam wani malam wani malam wani duk sun bakan abin da su bakan sa sai ai wannan ina fatan gani yawwa wala shakka babu makawa anna man tamassaka bi dinil islam wanda duk yayi riko da addinin musulunci ba da ɗalibin sahabati bayan ya yi suka cikin sahabban manzon Allah fa huwa safiyin wannan wawa ne to ai addinin su suka kama ya kamata ran da ka soke su to su ma addinin ka shiga aiki ba yacce za a yi ka ce eh na yadda da addinin amma su wani da su wannan ƙarya kake yi kare na kanka hankali kare na mabiyan ka hankali la yudriku ma yaqulu wa la ya'ima yasnu baya fuskantar ma abin da yake faɗa ba kuma ya gane me yake aiwatarwa izla qiyama lil islami albattata ba'da dani fi sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu tsayawa ga addinin musulunci gaba daya bayan an yi suka cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna asal fil aqil kuma abin da yake asali a cikin mai hankali an yi hawila al jam'a ma amkana bainan nususi wal istidlali bi sarih minha ala mubham abin da ya zama wajibi ga mai hankali shine ya iya bakin kokarinsa wajen ya hada tsakanin nassosi an gane ko ya jami tsakanin su da kuma kafa hujja da wanda yake a bayyana a cikinsa amsa wanda aka ibhari a cikinsa. To, sannan ila yau jama'a sun ma ɗanu fi sahabati ya salzimu ɗanu fi nabi sallallahu alaihi wasallam wa dini kulli ai suka cikin sahabban manzon Allah wato ya ya salzimu yana lazimtar da suka a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma addini baki daya wannan kowa ba naka ba ai lokacin da ake rubuta wannan bai fara zagin bai fara zagin annabi karara ba ba irin yadda yake yi ba a yau an gane ko a ba yau gashi kowa shaida ne kan cewa daga zagin sahabban nan yau kuma an koma kan manzon Allah abinda muka sani iyayen mu kazibu ba za su yi faɗa su ce manzon Allah ba sai aka zance sarifa ko idan an yi an faɗi isyan ko ism sai a ce ne tarku aula ba a faɗa wani abu mai muni a jingina jikin manzon Allah amma a samu wani tsinanne a cikin garinmu yau yana ɗauko baƙaƙen al'amura yana jingina annabi Muhammadu ko haka wannan irin wannan zantuka munana ba yacce za a yarda da su kuma a wajen musulmai in dai musuluncin gaskiya ake wallahi jinin mutumin nan ya halatta wannan shine mu aqidan mu kuma kwanan nake jin labarin an ce ya amsa zamu zama da shi to ni a can baya da na faɗa su ka'idoji to yanzu sun sautu da ka'idojin nawa yawa ayoyin da faɗa cewa za a yi a gaban hukuma a'a yanzu na janye kawai DPO sharaɗa ya wadatar kuma ba gidan rediyo za mu je ba a'a cikin laburarin sa anan ba a yi a je nemo tsaro a zauna a nan za mu zauna sai a zauna sai a tattauna abin da za a zauna wallahi duk littafin cikin laburarin raji yake masa babu littafi daya da ya gaba kan abin da yake akan aqidar sa to da a nan za a yi ta kuma a nan za a yi hukunci to da in ya amince da wannan mu ma mun amince kuma abin da za a yi kenan a cikin laburarin sa ba gidan talabijin ɗan talabijin su zo su dauka amma dai a cikin laburarin sa za mu dinga ɗebo littafin muna buɗewa kowane littafi ƙaryata shi ke kafarta shi ke wannan mu shine abin da zai magana kan eh to haka suka a cikin sahabban manzon Allah suka suka ne ga manzon Allah suka ne ga addinin Allah baki daya domin su sahabban manzon Allah fa innahum nasaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi da'awatihi a cikin da'awarsa wa sabaru ma'ahu suka yi haƙuri tare da manzon Allah wa hajaru min buyutihim suka yi hijira daga cikin gidaddajinsu wa amwalin da kuma dukiyoyinsu wa qatalu ma'ahu suka yaki tare tare da manzon Allah wa nasallallahu nabiyahu bihim Allah ya taimaki annabinsa bihim da waɗannan sahabbai wa yafiza qur'anahu bihim Allah ya kare qur'aninsa da waɗannan sahabbai in ba da ba su kaga da ya zai qur'ani zama ya karu an fahimta ko Allah da ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna amma kamar yadda muka sani ya sa hifzun sa kiyaye shi a hannun wayannan sahabba su suka tara shi ya zamanto ya aminta daga bayani ba bata ba rikicewa ba samun wani abu a ce an nemi shi a rasa to haka qur'ani ya cika kamar yadda Allah ya faɗa cewa littafi ne la ya'tihi al-ba'ilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa naqala dinahu lil alamin bihim sannan ya ɗauko addininsa ga wanda suke a masana da wannan addini fa qadu fihim hadamul din kulli to zaka suka cikin sabon manzon Allah su rusa addini baki daya wa qadahum fil qur'an alladhi jumi'a fi aydihim sanan suka ne a cikin alqur'anin da aka tattara a a hannunsu a wani lokacin da ake rubuta littafi na rakau ai bai fara da awa qur'ani bai cika ba sai gashi gashi da kansa ba a je ko ina ba yana cewa qur'ani wanda yake hannunmu bai cika ba yana cewa in ka haddace izu 60 to ka sani cewa akwai sauran aiki ba duk Qur'ani ta dace ba wannan karar da bakin sa ke yake wannan magana wa qadahum fir rasulil karim sannan kuma suka ne a cikin manzon Allah wannan kowa ya ji irin abin da yake ga manzon Allah na kabai eh wannan mu mun sani idan ka ce da manzon Allah dan maballin sa yayi dace to hukuncin ka kisa ne ba wata magana ko ka tuba sai an kashe ka wannan shine kare ta addinin Allah idan ka ce mayafin manzon Allah yayi dace hukuncin mutum kisa ne saboda me jingina tawaya ne ga manzon Allah allazi ittakhadha haula'i rijalu ashaban lahu wanda manzon Allah shi ya riki wayannan mazaje suka rabanto sahabbansa wa huwa al-qa'ilu shine mai cewa al-mar'u ala dini khalilihi mutum yana kan addinin abokinsa fal yanzur ahadukum man yukhalilu sai mutum ya duba ya ga wazi abota da shi to sai wayannan suka rabanto abokan manzon Allah sai ka kullun aikin ka zagi kullun bari nemo aibin su bari nemo cin mutunci gare su haba ban Allah yanzu ko babanka ne da babanka kana zaune da su sai kullum aikinka nemo laifinsu nemo laifinsu ai sun san ba ka da alaka da su wataƙila abinci ka ba ɗansu bane kai bare da gaske bal innahu qaduhun fillahi bar ma wannan suka ne ga ubangiji kansa allazi tarabba anhum bi sabil kalami wanda ubangiji ne yake radiyallahu anhum ya dirsu yace ne ya dirsu an gane ko yayin da kace a kai yau aikin ka suka ga sabon Allah to suka ne ga ubangiji tunda ubangiji ya ce ya yarda su an gane duna an yi nabiyar rasul bi shani wa halin wato Allah ya yarda su ba tare da ya fadakar da manzon Allah ga halin su ba ga al'amuran da su zama suna yi fa yakunu Allahu qabba ya adinahu duna an yunqizahu sai zama Allah ya tura addinin sa ba tare da an yunqizahu ya zama to ya tsira da shi ba wa sha subhanahu wa ta'ala wato Allah ya tsare ubangiji da wannan aiki to kuma kamar yadda muka sani daga cikin aqidin shi'a idan mutum ya duba budalanu a ka'idar shi'a da al-qudud al-ariba zai gani karara su a aqidar shi'a wani abu yana faruwa ba a cikin ilimin Allah ba karatun da muka wuce na 33 a koma a ji shi za a ji 32 zuwa 33 ai a cikin mun yi bayani inda shi da kansa yake cewa abin da ya faru halifanci da annabi ce za a yi shekara 30 da ya faru yadda Allah ya nufa ma'ana an yi abin ba yadda Allah ya nufa ba Allah ya nufi kaza sai aka zo aka bata wannan abin ba yadda yadda ake so a yi ba to wannan aqida ta shi'a suna da ita cewar abu yana iya faruwa Allah ma bai san zai faru ba wannan aqida shi'a ce ina nan a rubuce a cikin littafin su a to wannan shimfiɗa maka game da waɗancan hadisai an fahimta ko jama'a mutum mu saurari wannan abin da kyau dan mu warware wannan shubha dan wannan hadisin kusan shine mafi girman aqidar su na cewa sabon manzo Allah da yan wuta tunda a wannan hadisin ana cewa ba za a ba za su iya shi dan dan kadan daga cikin su an gane ko sana wata ruwaya ya za ka jina cewa wato wannan magana sai a sahabi a sahabi fasukan sukan nan ko to wannan hadisin sun rike shi da kyau ganin cewa su a gurin su kuma abin takaici da abin mamaki da Allah kwanan da kowa ya ji su wannan tamorawan baki din su ba su yarda da Bukhari ba ko suna ta cewa Bukhari makaryaci ne ya ci mutuncin manzon Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza to ina zuwa to yanzu dan Allah idan ka yarda da haka ana ji kyau in ka yarda da haka to dan me za ka kafa hujjar shi ai ran hankali ne shi sa ran da zamu zauna ai za a fito kowa zai fita zai faɗa kiyarsa mu dai muke da alqur'ani dan ka ji da ke tukunna mun yarda da Qur'ani gaba ɗayan sa wannan izu 60 aya sura 100 da 14 ana ji ko to waɗannan surori duka ma bayyana dabbata ne kenan ko to duka wannan babu harafi ɗaya da ya zama ya fita cikakke ne daga Allah kuma cikakke ne ba abin da ya zama ya fita daga cikin sa an gane ko wannan aqidar mu ce sannan kuma shine Qur'anin da sahabban manzon Allah suka hada kansa shine kuma Qur'anin da Allah ya yarda da shi an gane sannan mun yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yarda da fuqaha'ul arba'a mun yarda da duk wannan abubuwan mun yarda da su to haka dole mutum fa ya ga mana ga inda yake ga matafiyarsa yawwa na yarda da kaza na yarda da kaza yadda in mun zo ba za ka zo ka rena mana hankali ba ka ce a ai ya rawaito kaza kuma ka ce a baka yarda da shi ba nan wajen ai baka yarda ba ai sai da kai ko imani gaba ɗaya ko kuma kafirci baki ɗaya ba zai ka ce tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd baka yarda ba shi ba muka ce tun a wancan lokacin mutum ya nemo wanda iya yarda da shi wanda ya zama alƙali amma ka ce duk malaman duniya sun sun sun gagare ka kai malamin kanka ne kai alƙalin ka to duniya ma ta zama alƙali kuma mu gane jama'a ba hadisin nan duk rikicin da ya kawo magana a sahabi a sahabi ba daga cikin malaman da suka kawo tawilin wannan hadisi suka ce ai an ce a sahabi kowa ya san meye ta'arifin sahabi da muka wuce a baya ko shi sahabi shine wanda ya haɗa laƙiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa manzon Allah wa amana bihi ya mutu ya imani wa mata ala zalika ya mutu akan wannan yayin da mutum ya mutu ya rida sunan sahabi eh idan mutum ya zama munafiki ma'ana ya bayyana musulunci ya koyi kafirci hal hadha mu'min mun ce kuwa mallakiya annabi sallallahu alaihi wasallam wa wato mu'minan bihi ko wa amana bihi ka wancan munafiki laysa mu'minan za a iya kiransa sahabi amma ba mumini ba shaidan wannan daga hadisan manzon Allah hadisi ingantacce shine hadisin Abdullahi dan Ubay dan Salul lokacin da ɗansa mai suna Abdullahi ya zo ce da ani ya Rasulullahi adribu unuqahu yalanin sare wuyansa sai ce la da'ahu hatta la yuqala inna Muhammadan yaqtulu ashabahu har ka a ce manzon Allah yana kashe sahabbansa wannan sahabi ne bayan ku ya tabbata munafiki to ashe irin wayannan mutanen ake magana munafukai murtaddai wayanda suka rinda da su ake ba sahabban manzon Allah irin sayyidina Abubakar irin sayyidina Umar irin sayyidina Usman irin sayyidina Muawiya Allah ya kare ta gare su ba su ake magana ba ina fatan gani Allah ya kama dace to qala abul faraj abdurrahman ibn zawzi a ya faɗa abul faraj a cikin kashful mushkil yana cewa wa haula alladhina ahadasu ba'dahu wannan wanda ya shiga ta 100 a inda bakwai yana cewa waɗannan da ahada su ba adahu suka farar da wannan al'amari bayan manzon Allah ya tamilu an yura da bihim almunafiquna zai ya dauka abin da ake nufi da su sune munafikai wal murtaduna da wanda suka yi ridda jama'a an yi ridda bayan manzon Allah ko bai ba to me yasa ake kautar da wannan an san akwai masu riddan me kuma kai abin hadisin inda yake sai kuma da kola kawo cikin sahabban manzon Allah wal mubtadi'una fi asal ad-din da wanda suke yan bid'a a cikin asalin addini sai ce fa in kila in an ce kaifa khafiya alayhi ya ya ya uya ga manzon Allah ya annabi gane shi ba wa qad qala bayan ku annabi ya ce turabu alayya a'malu ummati za a dinga bujiro min da ayyukan al'ummata fal jawabu to amsa anan annahu turabu alayhi a'malul muwahhidina cewa za a dinga bujiro da ayyukan masu kade ta Allah lal munafiqina wal kafirina banda munafiqai banda kafirai an gane ko yawwa to a wannan hadisin wannan jawabin da ibn jawzi yayi a cikin awasin mun dan taɓa magana kansa domin ko su daga cikin ibala da suka yi magana ana ji ko suka ce wai tunda annabi ya ce aka ce masa innaka la tadri ma ahada su ba ka san wata musibo ne duniya sai dai ne akwai su jama'a kala kala daga nan bangaren daga nan bangaren aka samu wasu irin wayannan masu ganin cewa annabi bai san gaibu ba to zaka inda ya san gaibu ai da tuni ba za a ce masa innaka la tadri ma ahada su ba daka ba ana ji ko ka ji abin mamaki don Allah ya annabi to mu amsa anan wajen su masu cewa a da ya san gaibu da ba a ce masa ba to da Allah mu tambaye su ma shin wannan lafazin na innaka la tadri ma ahada su ba daka waye fade shi ne waye daga bakin wayo alaysa huwa gaibun ba gaibu ne daga bakin manzo da ba abin ba har yanzu abin bai faru ba sai a kiyama zai faru to kuma amma ana tuhumar cewa wai ai da ya san gaibu da Allah ka zana mamaki da abin dariya a bari a je mana sai ban sai magana shi ba dan yana ba mu labarin abin da za a yi nan gaba ba shi da gaibu ne to kuma wai a cikin gaibun ake tuhuma ku ake tuhuma su kuma da bai san gaibu ba kuma a cikin gaibun har ila yau Allah abin takeici da abin mamaki to Allah ka bada magani eh amma dai ala ayi halin su musulmai ne ba shakka sai dai mummunan fahimta da suka yi a irin wannan al'amura da sauransu amma wa'yancan kuwa musamman cin zarafinsu ga manzon Allah wannan ya sa sun fita daga addinin musulunci gaba daya eh a wajen Ahmad dan Hanbali Abu Hanifa kafirai ne a wajen Maliku Shafi'i Ahmad bin Hanbal wayannan murtaddai ne saboda sun yarda hukuncin su shine kisa ba wata magana amma a wajen dukkan sun hadu sai an kashe su an gane ko a wajen Abu Hanifa da sauran fuqahul arba duk sai an kashe su wanda duk ya dingina tawaya zuwa ga manzon Allah hukumuhu alqatl ina fatan gane wannan shine kai ba ta magana saboda haka shi ya gane dan tamori a wancan lokacin da ake sai masa raddi ai har karshen tafin nan zamu gani inda muke magana cewa akwai maganar Abubakar al-Baqir Lani lokacin da yazo rasuwa ya kira wato Abu Hasan Ash'ari lokacin da yazo rasuwa sai ya kira dalibin sa Baqir Lani sai ce ilamu anni la ukathiru ahadan min ahli al-qibla ku sani cewa ba ma kafarta ɗaya daga cikin ma'abota alƙibla wanda ya kalla alƙibla ya sallah ba ma kafarta shi sai dai sabanin bayanta mu ce wani dan bid'a ne wani yayi ba jiri wani ba jiri wani yayi ba jiri ba amma ba kafarci an gane ko wataƙila wannan jama'a su gane yanzu me yasa muke faɗar wannan hukuncin kifan a kansa shine taɓa manzon Allah taɓa mutuncin manzon Allah kuma ala ayi halin yau ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ake gaya wannan al'amar ya san zagi ne gare shi zaki ne ba kai tsaye ba wata magana ba wani zancen ka sai wai ai karanta kai ai na karanta ai na gano wannan abu yanzu anan mun karanta muku cewa ya ce lafazin fyaɗe mun karanta hadisin tun daga farkon sa har ƙarshe muka ce ina lafazin fyaɗe ke a cikin nan amma da ke yana so igayawa manzon Allah wannan magana ya dauka izin gina zuwa gare shi duk inda ka ji irin wannan lafazin babu shi kwata kwata cikin hadisi shi ya kirkira ya faɗa kuma hukuncin sa kisa ne ba wata magana Allah ka mana magana To, wa haza ƙaunul baji, wannan magana na cewa aikin munafukai da kafirai ba a budo da manzon Allah, wanda shi sa yake ashabi ashabi a wannan gurin? To, faɗi ne na Imam baji da Ibn Abdulbar, da Al-Qadi Iyar, da Imam Nawawi, da Ibn Tin, da Imam Al-Qurtubi, da Ibn Hajar Al-Asqalani, da Zainuddin Al-Iraqi, da Abi Zu'at Ar-Razi, da Imam Suyuti, da Imam Al-Haythami, da Ibn Abdul Hadi Al-Hanbali, da imamu al-qustalani da imamu zarkani da wasunsu ina fatan gane kama zakartu zalika fi kitabi a wasu ummah muhammadiyya kamar da cikin tafin wasu ummah muhammadiyya juz'in farko shafi na 515 wa yuwayyidu zalika ma zakarahu al-bukhari abin da ke karfafa wannan jawabin wayancan malamai shine abin da imamu al-bukhari faɗa cikin sahihinsa daga shehinsa qabisatu annahu qala cewa ya ce wayannan da za a kore gabarin tafkin manzon Allah humul murtadduna sune wanda suka yarda allazina irtaddu ala ahdi abi bakr wanda suka yarda a zamanin sayyidina abubakar fa qatalahum abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya yake su a wannan lokacin kaga an ce gashi a fili hada sai sai a dauko wannan a ce a dauko wannan a ce Allah kamar magani wa qala sha'ibi imam sha'ibi ya faɗa cikin tafsir al sam yace wa yadri hadha al majra abin da yake gudana cikin wannan magudana kullu man ittakhadha sunnata wanda duk ya riko da ya riki sunna wal amal biha da aiki da sunna hilatan wato wata dabara ce wa zari'atan da wani tsani ila lilul amri dunya zuwa neman wata urura ta duniya la ala ta'abbudi bi halillahi ta'ala ba wai dan ya bauta Allah kadai ba a sai rike sunna kawai dan tare mun abinci ce ta kasuwanci ce la'annahu tabdilul laha domin wannan musanya sunna ne wa ihrajul laha an wadi'a shar'i da kuma fitar da ita daga tsarin ta na shari'a qultu kamithli hadha al-muntasib alladhi aqada safaqatan khasira kamar misalin wannan dan tamore wanda ya kulla ciniki na asara la turdillaha wala rasulahu ba ta yarda da Allah ba ta yarda da manzon Allah wala mu'minina ba ta yarda ba ta yarda da mu'minai hadana Allah wa iyyahu ila siratal mustaqim Allah ya shirye da mu da shi zuwa tafarki mai shi ai da ba haka ke ba ko da mutumin kirki ne eh kuma musamman an san shi a wancan lokacin da al'amara yanzu da Allah da annabi su yaran sa masu wannan aqida ku dauko kasa kasansa na baya musamman ku dauko kasa din da ya fassara alfiyatu sirah ku ji irin lafuzan da yake gaya manzon Allah da ku yi kabalta su da rayu a kabalta a jiya ya al'amarin yake eh a ji irin yadda yau ya juye inda ka san ya zama wani arne ne yazo yake ya shigo cikin musulunci yake yake yake cikin mutuncin manzon Allah cikin wa amma qawluhu to amma fadin sa da yace imma an yakuna al-hadith fi muawiya wa jama'atuhu shi ma'awai wajen mati wai ce wai hadisin nan na cewa za a kori sahabbai daga sun tafke wai sai dai ko dai sai da na mu'awiyar da ma'asa ana ji ko to fa huwa qaulun batilun wannan zance ne na banza ya rudduhul mustafa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya masa raddi da kansa bi nafsi faqad wal bukhari fi sayyi gashi nan buhari ya rawaito a cikin tabin sa an abi bakarata daga abi bakara radiyallahu anhu qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari yace na ga manzon Allah sallallahu akan munbari wal hasan bin ali ila janbihi ga sayyidina hasan dan sayyidina ali ina gefan sa wa huwa yuqbilu ala an-nas marratan wa alayhi ukhra sai manzala sai kalli mutane sai kuma juya ya kalli sayyidina hasan wa yaqulu sai ce innabni hadha sayyidu wannan dan nawa shugaba ne wala Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimina Allah zai shiryar da lalla gurin manzo Allah tabbatacce ce ko yawa lalla la ida la ala ahli badr fa qala imalu ma shitum fa inna madakum janna an gane ko dalla Allah tabbatacce ce Allah ya wato lalla Allah Allah zai sulhi tsakanin fi'ataini azimataini jama'a biyu masu girma minal muslimin daga musulmai fa bi shahadatu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala kauni muawiyata musliman an gane ko yawa a'a wa qala wa qala bayaqi fi sunanihi ala sufyan sufyan yake cewa qawlu fi atal min muslimina yujibuna jiddan ita ai fadan manzon Allah dace min al muslimin din nan yana kaitar da mu kwarai saboda zamanin fitina yanzu kowa ya san muawiya musulmi ne an gane qultu wa nahnu ahqqu an yujibuna hadha al qawla ai mu ne ma wannan zancen hadha al qawlu wannan zancen ya kamata ya kaitar da mu khususan fi zamanina hadha musamman a wannan zamanin namu alladhi sara hadha sahabi qurbatan li hadafi kulli shi'in rafidi wanda wannan sahabi ya mutu shine karan bara an gane ko ga kowane dan shi'a kowane rafidi bai da aiki ta nan nan ne tsani in ya zai fara ragin sauran sahabbai to zai na ma'aiki fara Allah kamar magana fa ala hadha to bisa wannan magana la yakunu mu'awiyah radiyallahu anhu min alladhina rasaddu ala adbarihim al-qahqara wannan a ya nuna cewa sai nama baya daga cikin wanda suka yi ridda an gane ko ba wanda suka juya daga baya da baya baya daga addinin musulunci bi shahadati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu don manzon Allah sallallahu alaihi akhbara ya bada labari annahu cewa shi huwa wa jama'atuhu min almuslimina da shi da jama'ar sa suna cikin musulmai la'an me yasa la'anna sulha waqa ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam bi sinina adida ai an yi wannan abu sulhun nan bayan auren manzon Allah da shekaru masu yawa. A ya gane ko? Sama da shekara talatin da wani abu. A ya gane ko? Yawwa aka yi wannan abu. Sama da shekara talatin da shida. Fa innahu akhbara a wato wayi wayi da haza abin da yake karfa wannan ma zakara wal khatabi abin da imamu khatabi faɗa bi kauli da fadan sai cewa lam yartadda min as-sahabati ahadun babu ɗaya da ya rage daga cikin sahabban manzon Allah an gane ko wani ya ce to kaji irin malaman sun annabi ya ce irtaddu ala wato an hadisi ya zo sun sayi bukhari ko cewa ba su gushe ba har yanzu suna nan murtaddina nan kuma an ce lam yartadda ahadu min sahabati to ai waccan subar mun faɗi ta dazu cewa ita ce irin suba ta Abdullahi dan Ubay dan Salul amma annabi ya faɗa cewa zai Allah ya kala inna inna Muhammad ya cewa ashabahu ko ashabahu gashi an faɗa ashabahu qarara sabon manzo Allah ne ba sabon bane ba yawa saboda wannan shi irin wannan ake nufi amma lam yartadda min as-sahabati wannan sahabbai da ma'anar laqi rasulullahi wa amana bi wa mata ala zalika lam yartadda ahadun minhum babu ɗaya da yarda daga cikin su wa yanda martadda qaumun min jufatil a'rabi kawai da irin wato jufatul arab irin laraban ƙauyen nan su ne suka zama sun yi mimman la nusrata lahu fi din wanda sam san bai wani taimako a cikin addini ba baya cikin muhajirun baya cikin ansar wa qala al-mazari to babban malamin nan imam al-mazari yace ko me lawal yace ne wa bil qawli lil mazari ko fa qala wa ghayruhu la nasa to malam mazari ya faɗa cikin idahul mahsul yace wa huwa yaruddu ala rafida ina rasi ga rafibawa to me yake cewa sai ce wal jawabul muskit lahu jawabin da za a kawaitar da rafibawa anna kullama qadahu bihi fi man asqadu adalatahu min as-sahabati cewa dukkan abin da suka yi suka ga wani sahabi da suka sarayar da adalar suka ce ba adali bane ba to ya tasawwaru alaihim misluhu fi sahabati alladhina lam yaqdahu fi adalatihim irinsa za a iya samu a cikin sahabban da suka yarda da su suka ci su ne adalai ran da muka yi dan dan tamure musulmi ne ko zindigi ba ya tumu sai da na Anas ba da cewa yana zuwa yana ya kawo hadisin cewa manzo Allah sallama yana kewayo a dakin matekunsa a cikin dare daya su tara ai su tara ko kuma su sha ɗaya ko haka ne sai ce ya aka yi sani wai na tambayar sayyidina Anas dan Malik a yamma kuma ta ban mun masa munaqaba cewa sayyidina aliyu Allah ya kare da gare shi ya bo a cikin hadisi ingantacce ya ce da sayyidina yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka da shi da iyalansa a cikin abun abun kamfata guda daya yadda kace can ya aka yi sani nan ma sai mutum ya aka yi sani ina fatan gani shine wannan magana duk abin da kake tuhumar can to akwai abu abu irinsa a cikin wanda kake wanda kake ganin su ne adalai ba sama da su ina fatan gani to yanzu yanzu yanzu da suka ce sai na Umaru ya ka takarda a rubuta takarda ko sai suka ce wai sai na Umar ya ce a'a ba za a ka ba haka suke cewa ba wanda lafazin ba haka bane ko kada za mu zo muna muna da bayani musamman akan sa kuma wannan dama na gaya mana cewa tuhumar manzon Allah ne ba sai na Umar bane wallahi azim Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika sai ce ne wa in lam tafa'al fama ballagta risala risalatahu risalati aw risalatahu qira'atan in baka isar da aice ba in baka aiwatar ba to baka cikar da aice ba kaga a gurin su wayannan wawayen annabi bai cikar da aice ba amma mu a gurin mu annabi ya cika aikin sa ayan gane ko yawwa mu wannan shine aqidar musulunci su a gurin su annabi bai cika aice ba kwata kwata su a gurin sayyidina Umar ya hana annabi cikar da aice a yadda suke dawa amma abun mamaki da aka ce sayyidina Umar ya kawo a yadda suke cewa ya ce bai kawo din ba ana ji ko ai mun karanta idan ba mun ta ba a cikin ashfa cewa ladabin sayyidina umaru ne a yanayin da ya ga manzon Allah yace ya rasulullahi wato yake nuna kuma amsa da yake ba wa yake gayawa abokan sai yake gayawa ku kyale manzon Allah a cikin yaran da yake shi abin da na wurin yayi ba amma wasu da ke wawaye ne suka ce a annabi ke wa rabi wanda kuma kaga dai wannan shine ba wanda kuma zai kawo maka ga inda sayyidina umaru ya faɗa kai tsaye ga manzon Allah babu inda aka wannan abu a ce yayi magana da ta fuskanci manzon Allah kadai babu ita to amma akwai wani abu jama'a lokacin da manzon Allah aka zo rubuta sunan Hudaybiya yace sai na lu goge Rasulullahi nan ya akai hmm dan Allah in ba dan wato duka manya bane ba wanne za a ce za a fi cewa shine ma yayi abin da aka ce ayi shi nan gashi ba yana gaya wa abokansa ne nan kuma sayyidina Ali aka ce rubuta ai goge yace ba zai iya goge abinda mu a gurin mu dukkan wayannan baki ɗaya daidai suka yi kowanne girmama manzon Allah ya yi ladabi ga annabi amma ba ku da rayuwar mutane hankali Allah kai wani magani hmm to sai ce fa in ibtadaru yace idan sun yi gaggawa ila ta'wil af'ali man wafaqu ala adalatihi idan suka ce a'a akwai tawili a'a ai sai da ali da yace waɗanda suke wato wankan nan tare da su ai ga yadda aka ga yadda aka ya sani ana ji ko aka tawili a'a ai sai da ali da aka ce ya rubuta takarda ga yadda aka yi aka yi yadda aka yi aka tawili wa hasanu lahum al-makharija suka suka kyautata musu makharaji na tawilin udilu bi misl zalika fi man khalafuna fi adalatihi salisa ya mu ma wa'ancan suna da tawili yadda kuka guda haka za ku dawo kan wannan kuma ni kullun na ga maimaita musu yanzu misali sai da na ali Allah ya tada shi a dawar shi wannan sun samu rinci Qur'ani bai shiga ba waye ya sa Qur'ani bai shiga ba a gurin sa sai na Usman ko da Allah wai waye ne halifa bayan sai na Usman me ya kamata yi sai na Ali a lokacin ba sai dawo da shi ba ko ba haka bane ba ita ka mana cikakken a lokacin to sai ba a yi ba kaga sun yi haɗu kenan ya zama sun haɗa baki tare da shi wani mai gaske wannan shi ne maganar ai bari za mu haɗa ai tare da za mu haɗa gani gashi a cikin littafin fa cikin ga ga ga dibiyon sharaɗa a nan za a yi kallon abubuwan da zai faru Allah wallahi eh to wala yajiduna faslan bainal fi'atayn ba za su iya samun kwata-kwata rabewa tsakanin jama'a nan guda biyu ba fahim bayna hayratayn za su zama cikin imo guda biyu ne in ma tawil la af'al da ko dai su yadda ai tawilin gaba ɗaya ake saban nan an gane ko fa nasilu nahanu ila ma nuridu sai mu sabi zuwa abin da muke bukata wa in ma isqadu ala fil jami ko sai a to shikenan sun yadda gaba ɗaya sahabban ba a dare bane ba an gane ko sai gaba ɗaya ma'ana har da sayyidina ali har da sauran sai duka sayyidina ali su ba to sai malamin yace wa hadha khilaful ijma'i wannan ya saba da ijma'i wan aqadal ijma'i to ijma'i ya da ko imam suyudi yana faɗa cikin alfiya yana cewa wahum udulun kulluhum la yashtabi an-nawawi ajma'a man yutaddu bi ita gaba ɗayan su adalai ne ba wani barkici a ciki ita nawawi ya ce ajma'a man yutaddu bi fil ilmi al-anna sahabata kulluhum udulun an gane ko nawawi ya ce ijma'in wa'anda ake izina da su a cikin addini ya alaƙa cewa duk sahabban manzon Allah adalai baki daya kulluhum udulun kada ka ba wata magana لأنه دومن شأنن ده لمرن لو سقطت عدالتهم جميع عدالتهم جميع جميعهم da ce adalci su gaba da taraya lan hadam hazar din da wannan addinin sai ya rushe baki daya walam na sunnan wala man qablana ala shay'in minhu da mu da wanda suke gabanin mu ba za mu samu komai na addinin nan ba la annahum radiyallahu anhum hum tariqatuna ilayhi domin su sahabban manzon Allah su ne tafarkin mu zuwa ga addinin Allah to wannan akan maganar in ya ce sai da namu auya su ne allazina yuzaduna alal haudi an gane ko in ya ce su ne za a kora daga tafci malamin za ka danna musu wannan guraren da ya faɗa cewa ko sai da na ali ay muawiya ko sai da na abubakar yawa kaji dan Allah ban da lalacewa wa'anda za a kora daga sarkin manzon Allah ko dai sai da na muawiya ko sai da abubakar wa iyaz billahi to wa amma qauluhu amma fa da yake cewa fa in ma an yakuna alhadith fi abi bakarin wa jama'ati ko dai zaman ta hadisin a cikin sayyidina abubakar ma sayyidina abubakar za a kore shi da jama'arsa to fa qaulun batilun zance ne na banza bal abdalu min irtabi ya fa na farkon ma lalacewa wa ba qaulur rafida hadahumullah wannan zance ne na rafidawa Allah ya shirye su labba labbasa hadha almuntasib min hadha yadri aw la yadri yadda wannan dan tamore ya je sa a rigar su ta yanda ya sani ko bai sani ba ya yanzu ya sani ne a wancan lokacin da muke wannan zan haka wa min ma yubdi hadha alqawla amma abin da yake bata wannan zance annahu qad sabata bima la yadu majalal shakki cewa ya tabbata da abin da ba zai bar akwai wani bugire na kokonto ba annahu qad hasalat ridatu kowa ya san an yi zama bayan bayan kauran manzon Allah haka ne wa qitalun lil murtadin an kuma yaki ga wayanda suka yi ridda an yaki wayanda suka yi ridda fa in kira inna ababakarin irtadda in an ce sai na baka yayi ridda to fa kaifa yuqatilu ikhwanahu al murtadin ko ba haka bane ba ya zai yaƙi uwansa murtaddai bal innal ladina irtaddu wa yana suke riddan nan hum jufatul arabi alladina qatalu Abu Bakr radiyallahu anhu wa ikhwanahu min al muhajirin wal ansari ai wayanda suka yarda su ne wayanda ɗan ƙauyen nan laraban ƙauye da suka yarda an gane ko wanda suka bi musulma wasu suka bi irin su asad al ansi da suja da sauransu ana ji wanda sayyidina Abu Bakr ya yaƙe su shi da wa muhajirin wal ansar wa qad sharakahum fi qitalihim ali ibn abi talib sayyidina ali ibn abi talib ma da shi aka je aka yaki wayancan wayanda suka yarda a cikin tutarwa sayyidina abubakar bari ku samu mamaki ma wasa ba min bani hanifata imra'atan sayyidina ali ma sai da aka bashi rabon wato wata daga cikin ribatattun nan sai da samu mace daga ciki wadda ya zo ya sa ta sadaka an jabat lahu Muhammad ibn Hanafiya ta haifar masa Muhammad dan Hanafiya to yaman wa amma fi za'amika amma a cikin riya waka ya kai ɗanta more anna ababakar wa ma'awiyar muhajjir mun musadduna cewa da sayyidina Abubakar da suka tare da su ne masu suka yarda to fa ma za ya kunu halin musayyimar kazzab me halin musayyima kenan والأسود الأنسي والسجاه وغيره ألا إن هذا هو عين النفاق والشقاق wannan shine ainihin munafunci ainihin saba ga Allah da manzon Allah wa qaulul batil wa shahadatu zuh to a kaida muna da wata kaida ta usul fiqi ko cewa idan aka kawo hadisi hadisi ko kuma aya ta zo ta zamanto mutlaq sai kuma aka samu wata tai taqayyidi akwai ƙa'ida hamlul mutlaqi alal muqayyid haka ne ko to wannan hadisi yace a sahabi a sahabi sai kuma ga wani hadisi karara sai mana taqayyudun su su wa ake nufi ana ji ko to shine gashi zamu karanta wa ma rawahu malikun abinda maliku shugaban malamai ya rawaito a cikin muwadda hadisi na 82 wa muslim da muslim a cikin hadisin sa sahihin sa hadisi na 249 khairu shahidin shine fiyayyen shaida ala annal ladina adasu ba'dahu laysu min ashabati shay cewa wa'annan da ake magana akan wa'anda za a za a yi musu a ce musu fasukan fasukan din nan wanda suka fara bayan manzon Allah ba sa cikin sabon manzon Allah kwata kwata qala malikum imami yace an al ala ibn abi abdurrahman bin abdurrahman an kabar ga Allahu Abdurrahman an abi daga babansa an abi Huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbara manzo Allah sun yafi zuwa makabarta faqala sai ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin sallama tabbata gare ku ya ku gidan mutane mu'minai wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu ma su ruskuwa ne da ku insha Allah wai me yake maka insha Allah nan ne ina ga mutuwa da za a yi ta ko ba a ce insha Allah ba haka bane ba eh yawwa to kaga aka ce ladabi ne kamar da malam ya faɗa yawwa kuma aka ce a'a yana daga cikin wala ta kwanan da shayin ni fa'il zalaka da illa insha Allah Isra'il da ake so mutum ya ringa yi an gane ko kada ka ringa sakin magana kullum ka ringa sa illa insha Allah a cikin ta to da wasu dai fuskokin ba bangaren wadda muke ba ko to wadittu anni qad ra'aytu ikhwanana yace nayi burin ina ma na ga ƴan uwana in ji manzon Allah ikhwanana ƴan uwanmu fa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah alasna bi ikhwanika mu ba ƴan uwanka bane qala sai manzon Allah ya ce bal antum ashabi ai ku sahabbai na ne wa ikhwanuna alladhina lam yatu ba'd ai ku sahabbai ƴan uwan na ba so tukunna nan gaba na su wa ana farduhum al-hawd ni ne zan zama wato rigayen su akan tafki faƙalu sai suka ce ya rasu Allah ya bakin Allah kai fa ta'arifu man ya ati ba daka min ummatika ya za ka gane wanda ya zo bayan ka daga cikin al'ummarka qala sai manzon Allah yace ara'aita ba na labari law kana li rajulin khailin da ce mutum yana da doki gurrin mai haske muhaddathin mai farin sufa ne fi khailin a cikin dawakai dumin batake buhumin bidi ala ya arifu khailahu ba zai gane dokinsa ba jama'a fari ba iya yafi ne yau qalu sai suka ce bala ya rasulullahi lalle zai gani qala sai mun bala fa innan atuna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min al-wudu al'umma ta za su zo ran al-qiyama suna masu haske masu farin sofa ne min al-wudu'i na daga alwala wa ana faraduhum al-haw ina nan ina jiran su akan tafkina fala yuzadanna rajulun an hawbi kar ku yadda a kore wani mutum daga cikin tafkina kama yuzadu ba'iru balu irin yadda ake kore an gane ko irin da kore alba'iru raqumi abdalu batacce unadi mun nan kiran su ala halum ala halum ku tawo ku tawo ku tawo ku tawo fa qalu sai a ce innahum qad baddalu ba'daka sun musanya bayan ka ya rasulullahi fa aqulu sai ce fasuqan fasuqan ku ne ta ku ne ta ana ji ko faman zuwa ƙarshen hadisi kenan to faman tadabbara alhadisa bi imani wanda ya lura da hadisin nan sosai yudriku zai gane anna alhadisa la yatakallamu an sahabati ba kan magana sahabbai yake magana ba bal madaru kalami sallallahu alaihi wasallam ala alladhina lam yatu ba'du yana magana akan waɗanda ba su zo ba su ku sahabbai wasu ne wanda suka yi zamani manzo Allah suka imani suka mutu akan haka an gane ko alladhina laysu min sahaba wanda ba sahabbai ba wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama wa ana farduhum ala alhawd ina jiran su akan tafki yufassiru zalika yana fassara mana la'annahu domin me law ana sahabata da sahabbai yake nufi la qala da sai ce wa ana fardukum ala alhawd amma da ce wa ana farduhum ina jiran su su wa'annan da ake magana alladhina lam yatuba ثم قال بعد ذلك سيدنا قال فبيان هكا سيت فإنهم يأتون يوم القيامة حقيقة سو ذا زورا القيامة ولو أراد صحابته إن من ذا الله صحابي كنفي لقال فإنكم تأتون يوم القيامة كو ذا زورا القيامة أما سيدنا فإنهم يأتون إن با صحابي لا باين an gane ko wannan kaga shine hamlul mutlaqi ala muqayyid annabi ya hadisi yayi mana takayyidin ga abin da ake nufi To, laɗifa. Eh, wai akwai ita wannan magana ta cewa bal antum ashabi. An gane? Sai wasu suka ce to ai shi kenan ma ƴan uwa da ake cewa wanda sai nan gaba za su zo wato su ne. Na ta sai na fasara hadisin wai min ashaddi ummati li hubba. Da Allah maka lahi madama min ashaddi min tabidiyya ce fa. Daga ciki wallahi mutumin nan sace mutanen da za su zo baya ma'ana sun fi nuna soyayya fiye da sahabban manzon Allah. yana gaya wa wawayen yaran gabansa suna ganin son annabi suke yi mahaukatan banza mahaukatan waje ku kasance ku da ilimi kuma kuna hauka wani bai gaske to wannan duk jahilci ne ita wannan lafazin na cewa bal antum ashabi ba tana nuna cewa su sahabban manzon Allah ba ƴan uwan manzon Allah bane ba haka bane an gane ko yawwa za mu ji me take nufi saboda ai su sahabban manzon Allah lafazin nan nasu na su ba ai babu wani lafazi da ya kai shi girma a duniya ba daya yawwa Allahumma illa man jama'a baina wato wanda ya hada tsakanin shi alu ne kuma sahabi ne kamar sayyidina Ali Allah ya kare da gare shi an gane ko kamar sayyidina Hassan sayyidina Husaini na Fatima Allah ya kare da gare su to wannan suna cikin imma a cikin wato sahabban manzon Allah Allah ya kare da gare su to arada ba'dhum an yufallil an yufaddila martabatan allazina lam yatu ba'du ala sahabati wani yayin mai zai fifita wai martaba wa'anda ba zo ba akan sahabbai min hadal hadisi daga wannan hadisi wa qawlum alasna bi ikhwanika da suka ce manzo Allah ya rasulullahi mu wa ɗan uwanka bane ala sai ce bal antum ashabi ku sahabbai ne an gane fa zama sai wanda yake sai rubuta wayancan akan sahabbai sai ya riya annal ladina ya'tu ba'du afdal min as-sahabati wai wayanda za su zo ba'du din nan sun fi sahabbai bi qawlihi da fadan sa unzur kaifa radda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi harfi idrabin ka duba ka ga wai shi ga malamin arabiya ku duba ku yadda manzon Allah ya musu raddi da harfin idrab ka san bal halin idrabin ne ko ko haka ba eh to haka ne amma kuma idrabin ya kamata kai ma ka tsaya ka gane idrabin ai kala biyu ne ko akwai idrabi ibdali akwai kuma idrabi intiqali an gani yawa sun masamar ka'ida sai ya ci gaba da cewa al-ukhuwatu afdalu min suba wai yan uwantaka ta fi abokantaka ai dan uwanka ba za ka rashi da abokinka ba ai lalle dan uwanka ya fi aboki To, na'am ga amsa, ajabuhum Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama bi harfi idrabi, annabi ya ba su amsa da harfin idrabi shi ne bal, ko? Wal idrabu nau'ani, shi ko idrabi kara biyu ne, idrabu ibdalin, idrabi na ɓatawa, ko? Wa idrabun tiƙalin, da kuma idrabi na intiƙali, ba ɓatawa kai ba wancan ina nan kuma a ƙara da wani. Ina fatan gani. فمثال الأول مثال فرق قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء kar ku ce da waɗanda aka yi musu shahada a wajen ɗauka addinin Allah a ce musu mazatu sai Allah ce bal kaga wannan idrabi ne na ibdali ya bata hukumul mauti ya asbata hukumul hayati ayan gane ko wannan idrabi ne na ibdali to kuma ga misalin a fa abdala hukumul mauti wa asbata hukumul hayati to wa misalu sani misali na biyu na ibali ai na idrabi na intiqali shine fadan Allah da yake faɗa akan mutanen annabi lut yace innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun yace innakum haqiqa ku la tatunar rijala kukan zakke wa mazaje shahawatan sha'awa min dun nisa'i ba mata ku ba Allah kiyaye mu sai ce bal antum qaumun musrifun bari dai ku mutane ne masu barna kaga anan wajen fa fi hadhihi al-ayat al-akhira anna qauman lutin ya'tuna rijala shahawatan min dun nisa'i kaga ba a kore wannan ba ko wa hum aidan dai qaumun musrifuna su ne dai mutane masu barna kaga bance ce yan bayani amma fa ta tabbatar da wancan ta kuma tabbatar da wannan saboda haka wannan hadisi shi ma da yace bal antum ikhwa ashabi an gane ko ma'ana ku ƴan uwana ne kuma sahabbai na ne ma'ana kuna da maziyar da waɗancan allazina lam yatu badu ba za su same ta ba shi ne magana ma'ana sa eh فكان ذلك الإضراب انتقالي من شيء إلى شيء لا إبدال له وهذا هو معنى الحديث عند المحققين قال ابن عاشور babban malamin na ibn ashur ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabin malikiya kuma ɗaya daga cikin manyan malaman tunis ɗaya daga cikin manyan malaman arabiya an gane ko kuma ɗaya daga cikin manyan malaman tijjaniya ana kiransa ibn ashur mai at-tahrir wa tanwir littafi ne juz'i 30 tafsirin alqur'ani eh at-tahrir wa tanwir kalla mutumin da zai maka rubutu na larabci a yau ana ji ko bai amfanu da wannan malami ba eh shugaban malaman Tunis kenan eh kuma wani ikon Allah bai kuma darsuwa ba eh tahrir wa tanwir ibn ashur kenan to a cikin zaman zaman suna kashful mugadda ana jigo shafi na 82 karkashin wannan hadisin sai ce qauluhu bal antum ashabi da annabi ce bal antum ashabi din nan ma'anarsa ihwani wa ziyada ba a kore in uwantaka ba sai aka kara da kuma ashabi ina ba gani to kaga masana arabiya kenan masu sanin bal an gane ko masu sanin masu sanin ibrahim yawa wa akhiran to a ƙarshe dai a aqulu ina cewa ala shehu muhammad nasir kabara amirul jaysh fi jawahir qala'idi fajanibir rafd wal itizala wa shi'atal kharqa wal jidala shehu muhammad nasir kabara ke cewa kadisanci rafidanci shine ragin sahabban manzon Allah wal itizala kadisanci mu'tazilanci wa shi'atal kharqa'a ka nisanci shi'anci wal jidala da kuma musu yace me na'udhu billahi min al khizlan ashe wanda ya shiga wannan ya tabi malam yana ba mu labari wanda ya shiga irin wannan al'amari ya tabi yana ba mu labarin akwai tababbe a cikin tsaban sa ba shi ba shirin alkiyama wan nafs wal ahwa wal wa na'udhu billahi min al khizlan wan nafs wal ahwa wa shaytan muna neman tsarin Allah daga rai an gane ko yawwa wal ahwa'i da son zuciya wa shaytan da kuma shaytan sai ce usuluk sabila sunnata sawa'a shehu wanda saka bai cewa ka shiga tafarkin sunna ba ka fita daga sunna ba ka shiga sunna cewa na fita daga sunnan nan a'a malam ba haka yace ba sai ce usuluk sabila sunnata sawa'a ka fita tafarkin sunna madaidaici almustaqima nuruhu aba'a wanda yake a wato madaidaici wanda haskensa ya haskaka ina ga ba mu tsaya ko mu ƙara mu ƙara tsaya ne eh akwai karatunmu na wancan karatu na gaba na bayanin magana ce wata shafi a harkar tsarikar tijjaniya irin ƙaryar da yaushe wata tijjani ita za mu tashi kanta insha Allah sai mu tsaya nan din da mun Allah ya kai mu mata shi dama dai wannan din kamar gezaci da shi wannan karatu da amma sai mu batta Allah ya kai mu sai mu karasa sai kuma mu tashi kan hadisin ya man azharal jamila an gane ko yawa da maganar mutum dubu saba'in a wato maganar da maganar da suka jujjuya din nan za mu zo za mu karanta insha Allah a wannan lokaci Allah ya samu dace alhamdulillah ne sai mu fara insha Allah Allah ya samu dace tu su dora a can mun kwana a kasar na 33 ko yau kuma mun yi 34 kuma a wancan tasan da mun yi magana ta dan uwanmu da ya samu larura ta konewa a mala abbati wanda muka yi ta addu'a cewar dan uwa sa cikin addu'a to Allah ya karbi kayansa a cikin watan maulidi ina jin hudu ga watan maulidi muna fatan yan uwa sa cikin addu'a Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah kuma ya sa ya huta a kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam eh da shi ake karatun kwarai kuwa